wanda muke gabata a nan masallaci mai albarka na usman bin affan za mu ɗora kan babi na gaba faɗin allah ta'ala hafizu ala salawati wassalati wusta wa qumu lillahi qanitin na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم to ai بسم akwai الله hadisi guda الرحمن ɗaya الرحيم.
akwai hadisi ɗaya kafin nan addan sana abdullahi ko na'am na'am hibban ne to ba guda ɗaya ba ne kenan mu je malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد عن عن عن عن أبيدا عن عن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أدوا- أدوابهم أن- أن- أن- أدوابهم النار شك يحيى باب وقوموا لله قانتين اي مطيعين قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل عن اسماعيل انا اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث عن عن الحارث بن ش- ش- شبيل عن ابي عمرو عن ابي عمرو الشيباني عن زيد عن زيد عن زيد بن ارقم قال كنا نتكلم في صلاه في صلاه يكلم احد يكلم اخانا احدنا اخاه في حاجته قال حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت Allah madaukin sarki ya ba da umarni cewa a kiyaye salloli da kuma salloli guda a, da kuma sallar tsakiya kalmar hafizu tana nufin wato a yi sallah a kan lokacinta kuma a dawwama ana yinta هذا أمر بالأداء أداء الصلاة لوقتها والمداومة عليها أرنك إن صلى أكل لوكتي أكياي تا أكل لوكتنتا كدا أي تكافل لوكتي كدا أي تكما باين لوكتي sannan kuma a dawwama ana yi kullum wannan shi ne wato ma'anar hafizu ala salawati wasalati al-wusta wasu malamai suka ce daga cikin ma'anar hafizu ala salawati din akwai ma'anar cewa kai bawa ihfaz hazihi sala yahfazuka Allah ka kiyaye wannan salloli kai ma Allah zai kiyaye ka kamar ba ni in baka ne ka yi Allah ya yi maka ka kiyaye Allah ya kiyaye ka kamar wani alkawari ne tsakanin bawa da Allah ka kiyaye salloli kai ma sai Allah ya kiyaye ka ka ki kiyaye su Allah ya tozarta ka wal iyadu billah kiyaye sallan yakan ba wa mutum darajoji da matsayi a wajen Allah bayan lada da zai samu akwai kuma matsayi da- da da kulawa ta musamman da ubangiji sai masa Ah, Allah ya kula da mu da kuma sallar tsakiya wannan zikirin ne lil khas ba'da al'am anan sallar tsakiya ana nufin wato sallar la'asar kenan wasu suka ce ita ce afdalus sala kenan kamar yadda Allah ce qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun ay qala afdaluhum alam aqul lakum laula tusabbihun was salatul wusta ana nufin sallar wacce take ta falala akan ce a larabci fulanun wasitatu qaumihi fulanun wasitatu qaumihi ana nufin fulanun afdalu qaumihi kalmar wasita kenan ana amfani da ita akan al-afdal wanda yafi falala wasitatu kan qaumihi afdalu qaumihi wa ainu qaumihi shine mafifici a cikin mutanansa shine idan mutanensa sallar tsakiya ita ce idan salloli sallar tsakiya ita ce wato ba ni sunan shi a jagorar salloli ba ana nufin alwusta ta tsakiya tsakiyan da muka saba ji ba kamar yadda wasu malamai suke faɗa mana a shai'ul ladhi yakunu bayna shay'ain abinda zai zama medium ko ya zama middle yana tsakiya wasu malaman suka ce ba ba ana nufin mutawassitun bayna shay'ain bane ba dan ya zo ne ala af walau ala sigati afdal tafdil alwusta alwusta akan ce alwasatu a larabci ana nufin al'adlu akan ce alwasatu ana nufin alkhiyaru zababban abu zababban abu ka gani ko kadhalika ja'alnakum ummatan ummatan wasata al-adl al-khiyar kenan ake nufi kaga ba mun ana nufin a tsakiya mu ne a tsakiyar al'ummomi ba ina fata ana fahimta tunda mu ne a ƙarshe kaga an za mu fassara al-wasat da tsakiya to kaga ai bai yi ba kenan anan dai ba ana nufin a tsakiya-tsakiya da muka saba ji ba sai kawo hadisin abdullahi bin muhammad hadisin shi kuma daga malaminsa yazid ibn harun al-wasiti shi kuma daga hisham ibn hassan al-qardusi shi kuma daga muhammad ibn sirina tabi'i ne daga ubaidata salmani daga aliyu allah ya ƙara musu yadda daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ranar wato yakin khandak yawmal khandak manzan allah sallallahu ke cewa ranar yakin gwalaloke habasuna an salatin wusta hatta gabata shams waɗannan mutane sun tsare mu ba mu yi sallar tsakiya ba salatul wusta ba mu yi sallar tsakiya ba muna faɗan tsakiya na gaya muku muna fassara ta da tsakiya amma muna ana nufin mu sallah mai falala ba ita ce sallar asar wadda za a fassara nan gaba ya ce mala allahu kuburahum wa buyutahum naran ko ajwafahum ko dai cewa allah cika kaburkansu da gidajensu ko kuma da cikinsu ajwaf jam'i ne na jawf jawf ana nufin ciki wannan shakkan shi mai riwaya ne yahya Allah ya cika cikinsu Allah ya cika gidajensu Allah ya cika kaburrukansu da wuta saboda sun hana mu sun shagaltar da mu ba mu samu dama muka yi sallar tsakiya wato akan lokacinta ba malaman salaf magabata sun yi saɓani wajen wato bambancewa ko ayyana wato wace sallah ce sallar wusta ɗin kamar yadda su imamu tirmizi da su imamu bagawi suka hakaito cewa da yawan malamai cikin sahabbai aksarul ulama'i min sahaba da wasunsu sun tafi cewa salatul wusta nan ita ce sallar la'asar ku riƙe wannan magana da yawan malamai cikin sahabbai da yawa majority na sahabbai kenan ba duka ba amma dai wanda suka fi yawa salatul wusta ita ce sallar la'asar kenan Allah yana cewa ya ku jama'a ku kiyaye la'asar ku kiyaye la'asar imam al-mawardi ya ce shi ne maganar da yawa daga cikin malamai tabi'ai haka imam ad-dimyati ya hakaito daga umar da aliyu da ibn mas'ud da abi ayyub da ibn amr da samura ibn jundub da abi huraira da abi sa'id da nana hafsa da nana ummu habiba da nana ummu salama duk akan wannan ra'ayi kuma shine mazhabar imam ahmad salatul wusta sallar la'asar ibn al-munzir yace innahu sahih wannan maganar ita ce tafi inganci daga abi hanifa da shi da almajiransa haka ibn habib cikin malikiya shi ma yana da wannan ra'ayi kamar yadda hadisin aliyu ya zo marfu'an daga imam ahmad shagaluna an as-salatil wusta salatil asri akwai riwayar da ta zo kan annabi ma ya faɗa ƙarara amma a riwayar imam ahmad sun shagaltar da mu da barin yin sallah ita ce salatul asri sallar tsakiya kamar yadda riwaya ta zo a imam muslim ya rawaito da imam abu dawuda da imam nasa'i duk sun rawaito suka ce salatul asri bayan an ce salatul wusta kuma aka ce salatu al-asr haka yazo a riwayar ibn mas'ud da riwayar al-bara bin azib a riwayar muslim da riwayar samura a wajen imam ahmad da abu huraira a wajen ibn jarir da abi malik al-ash'ari a wajen ibn jarir din kuma da ibn mas'ud a riwayar ibn abi hatim da ibn hibban a cikin sahihinsa duka waɗannan sun ruwaito cewa salatul wusta sallar asr ne jama'a har ma aka kawo ta riwaya man fatatu salatul asr fa ka'annama watiha ahlahu wa malam Allah duk wanda la'asar ta wuce masa akan lokacinta daidai yake da wanda ya hasarar iyalinsa gaba daya ya yi hasarar dukiyarsa gaba daya duk wanda ya bar la'asar jama'a duk wanda ya sakaci bai yi la'asar akan lokacinta ba a auni a ma'auni na shari'a a lissafi na shari'a a wajen Allah a rubuce ana kwatanta asararsa da wanda irasa iyalansa duka matansa da 'ya'yansa da danginsa duk iyalinsa suke ƙarƙashinsa da gidansa gaba ɗaya a ce an yi gobara sun ƙone gaba ɗaya sannan duk abin da mallaka a duniya ya subuce masa ya kubuce masa gaba ɗaya zama fadiyal yadi bai da kunera bai da ko kadara bai da komai duk abin da za a iya kiransa a matsayin almalu wannan wanda ya rasa la'asar ta kubuce masa faka annama wace da ahlahu wa malahu ƙwarai kuwa wallahi wallahi wato yanzu misali ka kwatanta a karmakallawa ka kwatanta wani lissafi a ce yau ka koma gida an ɗauke maka mota ka guda ɗaya an sace maka mota ko kuma ka koma gida a ce ɗanka guda ɗaya ya mutu ko matarka ɗaya ta mutu ko ya halaka ko ya ɓata don Allah ka kwatanta irin damuwar da kake shiga ciki sai ka zo maka ce a taimaka ma da addu'a kun gane kuwa wani abu ne ɗaya ne a cikin dukiyarka ko a ce gidan da kake ciki an kwace maka shi an ce tashi ka fita ba naka bane rikici ya sa kotu ta karbe ma gidan ko gobara ta gidan Allah kiyaye wuta ta bun abun ka wuta ta kone kurmus hajjaji za a zo ana ma ko to wallahi wannan ya fi maka sauki sau dubu akan ka rasa la'asar ta kubuce maka akan lokacinta hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil kun ga yadda kun ga yadda ma'auni yake yawa to kwata-kwata hanyar ma har ma hanyar ma mu biyo mu ji zafin mu san darajar ita wannan sallar ma da matsayinta ma kamar ma ba mu biyo ba saboda mutum ma a ransa ma baya ji wai dan yau la'asar ta wuce masa bai yi ta akan lokaci ba baya jin wani abu matarsa ma bata sani ba shi kansa ma bai damu ba to akwai wanda ma da gangan suke ba mun karanta ba mun faɗa da wannan akwai wanda ma mutum ma a ofis bai da lokacin sallar zai hada su ne sai ya zo gida sai da isha'i zai hada ya yi su ko a kasuwa yana hada hadar saye da sayarwa yana ji an yi la'asar yana ji an kira ko yana wasu harkokinsa ya bari har magariba ta zo ta yanka magariba tana shiga da lokaci ya riga ya wuce ko wata hidima ta duniya mutum yana sanifa ga shi nan muna gani a aikace ai duk abin da ka ji annabi ya wannan mummunan addu'ar bauta cewa Allah ya cika kaburukansu Allah ya cika cikinsu Allah ya cika gidajensu da wutar jahannama saboda sun shagaltar da muka duba yaƙi ba aka je yaƙi ake ana ƙoƙarin ƙwatar kai ne ba akai wannan maganar bai samu ma yayi sallar akan lokaci ba yi musu wannan mummunan addu'a to ni da ba yaƙi muke ba ba komai ba ni a shagona ne ko a gidana ne akwai wanda zai tsaya yana kallon wani fim ne yake kallo yana so sai ya gama da haka sai ya karasa ganin wani abu wata mata ta ce wallahi malam bai damu da fita sallah da ibada ba amma wallahi akwai wani program akwai wani fim ana daga kasuwa zai bugo shi sun fara sun fara a guje zai taho ko yana kofar gida ko wani abu sauransu a guje a gigice haka zai to wallahi malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun gode wa Allah da ya bamu dama muka karanta muka ji aka gaya mana muhimmancin wannan sallah ta la'asar fatanmu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa abu na biyu cikin falalarta me yasa aka yi aka karfafa zance akan wannan sallar asar aka ce ita ce sallar da mala'iku suke haduwa a cikinta mala'ikun safe za su yi canjin duti mala'ikun dare sun sauko za su karɓi duti na safe za su ba da aikinsu za su yi handin oba duk a masallaci ikon Allah a masallaci suke haɗuwa da la'asar kai lokacin baka nan ko ina mutum yake ya kamata kare bari la'asar ta ko uce masa wallahi لا إله إلا الله نعم أم akwai riwaya da ta zo daga nana aisha mushaf na nana aisha a karatunta hafizu ala salawati was salatil wusta ta ce wa hiya salatul asr akwai a mushaf na nana hafsa hafizu ala salawati wa salatul wusta wa salatul asri haka ibn jarir ya ruwaito duk da cewa wasu sun ce tunda aka samu al'atfu wa salatul asr suka ce al'atfu ya tajin mughayara amma an ba da ansa cewa wannan wauɗin za'ida ne من أطف الصفات كنا لا من أطف الزوات kamar inda Allah ce walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin walakin rasulullah wa khataman nabiyyin abinda ake nufi da al'atfu yaqtadi al-mughayara wai duk lokacin da aka aka kawo lissafin wani abu aka ce da kaza da kaza da kaza to wannan wawwawwaw din da ake faɗa to yana nufin cewa wannan abin na farkon ba shine na biyu ba abubakar ya zo wa musa wa suleiman wa akuya wa tinkiya wa mota duk sunansu sun zo amma abubakar ba shine musa ba musa ba shine akuya ba kuma musa ba shine mota ba musa ba shine raƙumi ba al'atfu ya ƙtadil mughayara idan aka yi atafi da wawon to yana nufin abin da aka ce da kaza da kaza ɗin kowane yana zaman kansu ne to Allah ya ce hafizu ala salawati was salati wusta mun yadda wannan sallar tsakiya ana nufin la'asar to kuma a wannan mushaf ɗin na na na hafsa hafizu ala salawati was salati wusta was salati asri ku kiyaye salloli da sallar tsakiya da kuma sallar la'asar sai wasu malamai na hau suka ce a to kenan wannan yana nufin wani abu ne daban kenan salatul wusta shai salatul asr shai to sai aka ba da amsa aka ce wannan waudin a nan al'atfu la yaqtadi al-mughayara atfu sifati ne la atfu zawat akwai atfu sifa akwai atfu zawat sifan ne ake bayani a salatul wusta din sifar ta ita ce salatul asr din kamar yadda Allah ya faɗa ai yayi amfani da atfu din walakin rasulullahi wa khataman nabiyina sai dai shi manzon Allah manzon Allah ne wa khataman nabiyina to kaga wa khataman nabiyina wannan atfu sifa ne ma'ana sifar su kuma cikamakin annabawa ne ba wai ana nufin rasulullahi daban kuma khataman nabiyina daban ba kun gane wannan shine bambancin asu sifat da asu zawat so kenan babu iskali a ciki wa qumu lillahi qanitin um suka ce wa qumu lillahi sakiti ku kiyaye ku daina magana kenan shine um al-qunut anan wasu malamai sun kafa hujja da wannan aya cewa dalili ne na haramta yin magana a cikin wato sallah da kuma yadda zamu zo karanta a cikin hadisi in sun zo suna yin sallah wato suna yin magana mutum sai zo tambayi dan uwansa ana cikin sallah ce da Allah raka'a nawa aka yi sai ce yanzu ana ta uku ne ba a hana magana ba da amma daga hukumulin lahi kanici nan nan ta sauka to shi kenan sai aka ba ni sunan shi sai aka hana yin magana wasu malaman sun faɗi wasu maganganu dangane da salatul mustadin yana da kyau mu faɗa saboda ra'ayin malamai ne ilimi ne amma dai ba shi ne mai inganci ba wasu ka ce sallah asuba yi ce saboda sun fassara kunut din nan tsawaita sallah ko tsawaita karatu shi kunut suka ce tunda Allah ya ce wa qumu lillahi qanitina ku miƙe ku yi sallah kuna masu tsawaita sallah kenan sallah asuba yi su kuma nan suka makale wasu suka ce sallar azhar ne saboda hadisin zaid bin sabit a riwayar imam muhammad manzo Allah sallallahu yana sallar azhar bil hajira ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه أشد على أصحابه منها yana sallar azhar ne da rana da sauran zafin rana babu sallar da suke musu tsanani irin wannan sai Allah ya saukar da hafizu ala salawati wa salatul wusta kuma ayat ta sauka ne saboda ana yin sallar azhar da zafin rana aka ce hafizu ala salawati wa salatul wusta a wannan riwayar suka ce kuma a calculation a lissafi kafin azhar akwai salloli biyu bayan azhar akwai salloli biyu kamar ya eh a'a ai dole a ba su damar ra'ayin su ne eh la'asar din ma za a iya cewa haka to kenan an ce kafin azhar akwai salloli biyu wacce sallah da wacce kenan da isha'i da mai da asuba ko bayan la'asar ba akwai la'asar da magarba in ji su da faɗa su ma a ba su dama e ra'ayinsu ne amma an ce wannan ra'ayin ba za a karba ba don ba shi da ƙarfi ƙwarai da gaske wasu suka ce sallar magarba ce saboda akwai riwayar da ta zo daga ibn abi hatim isnadi hasan aka ce as-salatul wusta hiya al-maghrib salatul wusta ita ce magriba suka ce kuma ita ce take da tsaka-tsakin raka'o'i ita ba biyu ba ita ba hudu ba kenan ita ce wusta idan ka duba awon raka'o'in sallah ita ba kaɗan ba ita ba ta tafi abin da kaga ita ce ta tsakiya kuma ita ce ta raba dare da rana kaga ita ce wusta kenan yanzu ma mamaki ka je a wani masaban ko a wani karatun ko a wata kasar ko a wani wani ya dage ya ce ai magarba ita ce salatul wusta ya ta kawo lissafinsa da bayanin sa wannan yana nuna mana ba sa yin bacci wajen kokarin nemo dalili da tabbatar da magana suka ce ita ce kuma sallar da ba a wata kasar duk da cewa asubahi ma ba a wata kasar kuma ita ce sallar da kafinta akwai sallar sirri akwai kuma sallar bayyane a bayanta kafinta da bayanta wasu suka ce isha'i ne haka imam wahidi ya faɗa kamar yadda aka nakalto imam qurtubi ma ya nakalto sauransu shi wasu daga cikin malamai da suka zo suka ce kai gaba ɗaya ma duk sallolin ne gaba ɗaya kawai kawai ka ce a daina wani kame-kame ana wani tsince-tsince duka Allah yake nufi akwai wata sallar da ba ta da muhimmanci suka ce iya jami'u salawat majmu'u salawatul khamsi su ne a salatu wasada kenan wannan hafizu ala salawati was salatu wusta ya zama asfu sifat ne shi ba suka ce duk a kiyaye su gaba suka ce babu wata sallah da babu riwaya akan muhimmancinta da kiyaye ta ya za a zo a makale a ce wata sallah ce kowace kowace in ka zo za ka ga falalarta ba wata sallah da annabi bai yi bayanin wato falalarta ba haka ibn abi hatim ya rawaito daga ra'ayin abdullahi dan umar abdullahi dan gidan umar yana da wannan ra'ayi amma ibn kasir da ya zo kan magana ya ce wa fi sihatihi nazar wajen ingancin wannan magana akwai ta cewa har ma yake raddewa ibn abdulbar ya ce abin mamaki ibn abdulbar ya karkata ga wannan magana ga haddasa ga fahimtarsa ga iliminsa ga bincikensa ya za a yi wannan ya faɗi wannan magana wasu suka ce sallar asubahi ne da sallar isha'i me dalili suka ce a asubahi da isha'i ai ita ce sallar da aka ce askalu salati ala munafiqin sallar da tafi kowace nauyi ga munafikai wahalar zuwa asuba wahalar zuwa isha'i wahalar kiyaye asuba wahalar kiyaye asuba damun munafikai ba a ganin su saboda yawanci a duhu ake kuma yawanci ba lallai ka haɗu da mutum ba dare ya yi ishayi kowa ya kama gabansa ko da an gama tafiya gida ake akwai duhu haka asubahi ita ma ka fito baka fito ba zaka iya makalewa ma ka ce ka fito ashe kuma baka fito ba duk munafiki bai damu da sallah asuba ba Allah ka kiyaye mu ya Allah Allah ka kiyaye mu wasu suka ce asuba ne da la'asar saboda akwai dalilai masu ƙarfi akan muhimmancin asuba da la'asar da sauransu to amma dai zancen da ya fi sauƙi ya fi wato fitowa fili bayan wannan wato bayyana fi sunna anna al'asr hadisi ne yayi bayani sallallahu alaihi wasallam ba shikenan ba fata'ayyana al-masiru ilaiha tunda hadisi yayi bayani kuma ya inganta ya an ayyana annabi wata ran ya faɗi salatu yusa ita ce sallallahu alaihi wasallam to ai bai kamata a bata lokaci ba kawai dole a ta shi yasa imamu mawardi ya ce ai shi da mu imamu shafi'i ma ba a kawo masa wata magana salatu yusa kawai la asali ba wani wanda zai saurara akan wata magana ba ita duk da cewa an samu wani nasi a cikin maganganunsa sababbi wasu suna faɗa cewa sallah su bayi ne to amma hadisai sun zo sun tabbatar da sallar la'asar ne kuma shi ma ya tabbatar da haka sai a ɗauki wannan a ajiye wanda bai inganta ɗin ba sai wa ƙunmu lillahi ƙanicina wa ƙunmu ku miƙe ku tashi fi salati kenan hala kauni kun ƙanicina wasu malamai suka ce ƙanicina ana nufin muti'ina ku miƙe ku yi sallah kuna yi wa Allah da'a kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya fassara Ibn Abbas shi ma ya fassara da wasu cikin tabi'ai kamar da ibn abi hatim ya ruwaito fassara ta biyu wa qumu lillahi qanitina ku miƙe ga Allah khashi'ina kuna masu tsoro masu khushu'i dalilina masu kankan da kai mustakinina ko mustaknin kuna masu wato gajiyawa baina yadayhi sakitina ka nuna gajiyawarka ka nuna tsoron allahnka sannan ka yi shiru shi ne ma'anar ƙanici ya kawo hadisin musaddad ibn musarhat ibn musarbal daga yahya ibn sa'id al-qattan daga isma'il ibn abi khalid al-ahmasi maulahum al-bajali daga al-harith ibn shubayl daga abi amr sa'ad ibn iyas ash-shaybani wannan mutum abu amr sa'ad ibn iyas Allah ya masa rahama an ce yana cikin mutanen da suka dade a duniya ana buga lissafin shekarunsa sai da ya kai shekara 120 bai mutu ba sai bayan shekara 120 ya mutu Allah ya ba shi nisan kwana ya ci lokaci da yawa an ce da shi aka taɓa ɗan lokacin jahiliya da shi kuma aka taɓa lokacin bayan annabi ya zo ya rayu har yi annabta har ya tafi yana rayu bai mutu ba Allah ba mu nisan kwana da jinkiri mai kyau da aikin alheri irin waɗannan bayan Allah ka daɗe a duniya ana faɗin alheri a kanka amma ka daɗe a duniya ba kai komai ba ai an shiga uku ai daga zaid bin arqam yace kunna na takallamu fi salah da muna magana a sallah inji zaid ibn arqam da muna yin magana a cikin sallah yukallimu ahaduna akha daya daga cikin mu yana iya magana wa dan uwansa fi hajatihi akan ma bukata ta sahira ma ake da kaga kana da wata bukata kawai sai kai wa mutumin ka magana a sallah liman yana ta fama ko kuma kuna naku labari a da yace hatta nazalat hadhihi al-aya da wannan aya ta sauka hafizu ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin kenan aya tana dauke da sako ne guda biyu kenan magana kiyaye salloli magana kuma daina yin surutu da hayaniya a lokacin da ake ba ni sunan shi a lokacin da ake yin sallah ya ce fa umar na sukut sai aka umarce mu mu shiru shine kaniti na din kamar yadda na gaya muku shi yasa wasu malaman suka fassara sakitina fa umirna bis sukuti sai aka umarce mu yi shiru ai shiru kawai a'a ai shiru a daina magana da ba ta da alaka a sallah amma ana magana a sallah ko ba yi ana yi ana karatun qur'ani ba magana bane ana yin taswihi ba magana bane ana takbiri ba magana bane kenan an hana maganar da ba ta da alaka da sallah sannan kuma ana yi wa liman gyara kamar yaya na tambaya ya juyo a cikin sallah ya tambaya kamar ya sai ya juyo sai ya juyo ya tambaya a in ya sallama ai ba a cikin sallah yake ba na'am eh hudi na'am lokacin annabi ya sallama a raka'a na'am
sai shi zula daidai ko ya sallama ba sai ce duk mun san hadisin da ya sallama a raka'a biyu ai a wajensa shi ya yi sallama a wajensu ya yi sallama ya gama sallah ne ba wai yana sane yana cikin sallar ya magana ba to yin wannan sallama ai dama an ce wata halilu ha assalamu kammala ta yin sallama so shi yanzu a wajensa kana fahimta na shi a wajensa ya gama mu ne a wajenmu bai gama ba dan a lokacin baya jin cewa yana cikin tsakiyar sallah ne inda ya halatta ya yi magana a cikin sallah ɗin ai bai zai yi sallamar ba ai yana cikin sallah ai zai juyo ya ce yaya kaza ka fahimta saboda wannan magana za ta iya ba da wata fassara ne kenan in mutum ya rikice yana cikin sallah kenan zai iya juyo ya ce jama'a ya aka yi ba haka bane kuma ina a a ya za ka ce ba su yi sallama ba tunda annabi ya yi sallama su yi sallama ba sun yi sallama ne tsugun amma kowa ya yi sallamar ba don ya gamsu ba saboda ya kamata a ce ya yi sallama a raka a hudu ne ka nutsu saboda idan ka ce haka zai nuna cewa duk wanda ya zo yana yin sallah sai wani abu rikice mai yana cikin sallah zai juyo ya yi magana ke a'a amma abinda malaman fikiru suke cewa maganar da aka yi ta a larurance a cikin sallah don gyaran sallah bata bata sallah ba yanzu kamar misali wani abu ya iya faruwa ko rafkanuwa ta same shi ko wani abu makamancin wannan sai wani ya magana ya gyara masa wataƙila an mai tasbihi bai gyara ba an yi an yi bai gane ba sai wani ya yi wani abu don ya gyara masalla to aka ce liman ya ɗauke masa amma maganar kar a yi sallah kar a yi magana a cikin sallah maganar da bata shafi sallah ba tana nan wa qumu lillahi qanitina shi yasa malaman fiqh suka ce to wanda ya magana da gangan a cikin sallah mai hukuncinsa matsalar salatu saboda wannan ayar ta ba da umarni cewa kada a yi magana a cikin sallah sai dai sallah yaro wanda ana ɗaukansa kafiful akli ne shi bai da cikakken hankali shi kama na sallah zai ta labari wannan me yasa shi kuma za a ce ba komai a gani saboda babu taklifi a kan shi babu nauyi babu nauyi a kansa ayat tana tabbatar da tarimul kalami fi salati idan liman yana kokanto ya cika ko bai cika ba sai ya zaɓi ɗaya inda ra'ayinsa ya fi karkata ba magana zai yi ba kana nufin ya juyo ya ce jama'a nawa muka yi tsayawa zai yi ga yanzu misalin yana shakkar to yanzu raka a uku yake ko ta hudu yake shin yana faruwa da yawa to yanzu zaman tahiya zai na ƙarshe ko ko zai ƙaro raka a ɗaya ne ya gigita to a nan gurin sai ya bi wani ra'ayi ne firin jayi ko kuma ya ɗauki aƙallu ya ɗauka cewa ukun ya yi ya tashi zai kawo hudu yana miƙewa za su ce subhanallah sai dawo daga nan ya gane calculation ɗinsa is wrong kenan ina ba na kana bayani yau kullum zai ɗauka a matsayin damu ya ƙini ɗin shine yanzu in kana shakar uku kai ko hudu kai ai akwai ya ƙini a ciki akwai kuma shakka wanne ne ya ƙini wanne ne shakka uku ne ya ƙini baka gane ba ko idan kana shakkar cewa uku kai ko hudu kai yanzu wanne ne kujerar take rawa ta ukun ne ko ta hudun ne ke za na ce ba gane ba idan yanzu in kana shakka a sallah raka'a uku kai ko raka'a hudu kai dole a ciki akwai wanda garanti ne akwai kuma wanda yake shakka ne to wanne ne garanti ka yi eh ka zama confused eh to ai yanzu ba mu gama wannan matsalar ba ka shigar da mu wani ba mu gama wannan ba ni yanzu abin da nake so ku gane yanzu misalin mutumin da ya zo yana yin sallah shakka ta aure shi yana cikin yin sallar azahar sai ya zo yake shakkar shin raka'a uku ya yi ya ƙaro ɗaya ko ku raka'a hudu ya yi ya yi zaman tahiya wannan shi da kansa shi kadai ba wani maganan mamu mamu ba sani ba shi kadai ne yake rikicinsa a zuciyarsa tai malamai suke ce akwai alyaqinu akwai ashakku a cikin waɗannan rakoyin guda biyu yanzu in an ce yaqini abinda kana da tabbacin kayi shi a cikin rakoyin nan akwai wanda yake da tabbacin yayi akwai ko wanne ne yawwa kaga dai uku kan dutsiya dai kayi ta aiko wannan ba shakka akai uku kayi ta to ta hudun ne kayi ta ko baka yi ta ba kaga kenan shakkan akan hudu ne to duk lokacin da mutum ya zo yana yin shakka a sallah ya gigice to sai ya dawo kan yaƙini tunda yanzu dai uku kam tana nan tana hannu ko to ka jefar da shakka ka ɗauka uku kai kurin ka tashi ka ƙaro ɗaya shine ma'anar waliyabni ala mastaikana ya yi gini akan abin da yake da yaƙini a kansa me yake da yaƙini uku me yake da shakka hudu idan watakila shakkan nan ta yi rinjaye to kaga ba zai wato ba zai ƙara wata raka ba kawai zai zaman sa ne a matsayin hudu yayi to nan ne kuma zai gane cewa lalle yana kan shakka dan ma mu za su ce subhanallahi yana zama a raka ta uku na zasu mai tasbihi ka fahimce ni to zai iya yiwa kuma hudu kai ko biyar kai kai hudu ne yanzu ya kamata kai sallama ko ko zaka kara ko kuma ma sujjada wani lokacin sai ka ga kai biyu ne ko ɗaya kai ne musamman ka tsawaita tasbihi al'ala tsakani to ɗaya kai ne ko biyu kai to kaga dai duk tsiya dai ka san kayi ɗaya kam tunda dai ba a ruku'i kake bayi ai tunda ka gangaro daga ruku'i daga karatun fatiha ka gangaro kai sura ka gangaro har ka ganka a zaune to duk tsiya kayi ɗaya kaga wannan yaƙini ce eh to shikenan duk yadda aka yi kar a ce duk tsiya duk yadda aka yi dai ka yi ɗaya to yanzu kana shakkan ka ƙara wata ne sujjadar nan kar kuma ka je kai ta uku ko dai biyu ka yi ko kuma ɗaya ka yi sai ka gigice to sai ka ɗauka cewa ka me da kanka cewa sujjada ɗaya ka yi kurin ka ƙaro ɗaya in kai kai ɗaya kake tsallaka ba wanda zai maka taswi ka je ka ta ƙara ƙaranka amma abin da za ka yi in ka gama za ka yi mai sujjada ba a in wannan shakka ta auri mutum wa manistan ka hagu shakkun sujada ba da salami in ji mai alabi duk wanda shakku ya aure shi to zai sujada bayan ya yi sallama to wannan idan ba ni sunan shi idan idan idan idan kai kai kadai kenan amma idan kai da mutane ne to shi liman yana da wata alfarma ta yadda da ya rage za a gaya masa in ya kara ma za a gaya masa da sun ji kayi shiru baka kara wata sujada ba in dai ba gigitattu ba ne su ma mamu dan akwai gigitattu ka yi sujada ɗaya har a yi sallama ba wanda zai ce masu subhanallah suna ji ka daɗe kana zaman tahiya ba za su mata sai an gama sai wani ya ce ka anya ko ba guda ɗaya muka yi ba Allah ko shi ma bai sani ba da ladanin da na'ibin da wayewa duka gaba ɗaya ba wanda ya sani ɗaya kai ko biyu yana iya faruwa to kaga wannan gigitar Allah rama mu da ita amma in akwai wanda suke binka a sallar suna lura da me kake kuma sun san me suke kana zama da ka dade baka wuce sujada ta biyun nan ba to wani zai rafka ma subhanallah ana gaya maka ba ba fa zaman tahiya bane ba akwai sirrin sujada sai ka kawai sai ka wayance ka ka ƙara daya amma dai tabbas ka sarrafkanwa ta same ka za ka yi sujada bayan sallah tunda har an maka tasbihi kun fahimce ni jayyid to wannan shine dai abin da malamai suka faɗa ban jima eh in mutum ya manta eh zai yi mana tunda ai ya yadda ya yi kuskure ai duk wani kuskure idan mutum ya sha sallah zai rama shi da sujjada eh ramuwar wato gyaran kuskure a sallah shine yin sujjada ya zo a riwaya ta ibn mas'ud kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an nuhajir ila habasha wa huwa fi salati yace abdullahi dan mas'ud yace yahuda kafin ma a yi hijira zuwa habasha ai idan mun zo annabi yana sallama sallama muke masa yana cikin sallah sai mu ce assalamu alayka ya rasulullah allahu akbar ko kuma allahu akbar assalamu alayka ya rasulullah kuma sai ya ce wa alaikum assalam ya ci gaba da sallah na'am eh kwarai kuwa kwarai kuwa yana cikin sallah sai wani ya buga atishawa a sallah a shi ne atishawa ba masa da shi ba eh sai ya ce sai wani ya ce alhamdulillah ko a shi ne da atishawa na'am alhamdulillah na'am ba wanda eh wannan a lokacin an hana ce yace yace ai atishawa ba ba wanda ya eh yana inkarin yana inkarin tunda ya saba ana yi ana yi to daga baya kuma sai ai dadin ai akwai hadisin na ɗauka shi kake so ka kawo ai akwai hadisin da da ana magana in mutum ya atishawa a sallah ya yi atishawa ya yi alhamdulillah na gefe sai ce ya Allah ai akwai wannan akwai kuma wannan hadisin da kansa shi ne bayan ya sun yi wannan ta ba ba ya ta so kuma a masallaci ba wanda ya kula shi a cikin sallah cikin sallah ba ya ta da kula shi sai ce wannan sallar yanzu ba a magana cikin ta sai kaza sai ta da yana cikin na yadda duka akwai ina so ne in nuna maka akwai kuma da hadisin da sun saba kawai ai shi din ma saboda yau wannan saban ne eh sun saba kawai in kai atishawa alhamdulillah kawai sai dan uwan kai ce maka yarhamukallah to lokacin da aka hana yin magana ne a sallah da yazo yayi atishawa sai ba wanda ya kula shi ta faɗa mutum ya zo atishawa ko gaishe shi ba za a yi ba a cikin sallah ilimi daɗi ne da shi shi ne annabi ya kira shi ya masa bayani ya ce ayi ai ba a yi magana a cikin sallah ba a yi magana a cikin sallah kaga ita shari'a ko haka take kana yin abu sai a ce daina kaza kurin sai ka daina sai ka dawo yadda kake yanzu kamar giya da ɗibanta ake da gaske sosai wallahi malam shanta suke sosai sahabbai nawa suka sha giya ma har suka mutu ma Allah bai saukar da haramcin shan giya ba shine a lokacin da Allah ya saukar da haramcin shan giya suka ce ta yanzu sauran yan uwanmu da abokananmu akwai wanda aka binne su a kabari da giya a cikin cikinsu sun sha sun ƙoshi na kat kuma sun mutu an binne su gashi kuma Allah ya ce haramun ne haramun ne haramun ya za a yi ka ce a ai abin da ya riga ya wuce ya wuce ai wadancan sun sha ne da dalili dan ba hana su ba ko ba ka bane ba hana ba amma yanzu da aka hana shi ne ya zama mai laifi haka su ma wanda suka yi ta maganganu a cikin sallah din haka ita shari'a take in mutum ya wani abu akan jahilci bai san abu ba daga baya aka nabbahar da shi aka ya gane shikenan sai istighfari sai tuba ya ce annabi sai mayar mana amma lokacin da muka dawo ya ce sallamtu alaihi falam ya rudda hu alaihi ya rudda alaihi wata rana sai ne mai sallama bai damu da abin nan ba sallama ba a madina kenan ya ce ai an hana allah ya ce hafizu ala salawati wassalatu wassalati wusta wa qumu lillahi qanitin so wannan ne shine abin da ke dauke a cikin waɗannan babuka guda biyu gobe sai mu tashi wani khiftin farjalan an rukubana abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mulada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa shi Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk